أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي كينكو قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 29 ne ko na turawa 29 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta 35 zuwa aya ta 36 a cikin suratu at-tauba a shafi na 192 kenan a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين نعم الله سبحانه وتعالى يتي إن عدة الشهور تبس وتلساف وتنيه wato inna tufidu ta'kid tana nuna karfafa magana ana iya cewa iddatu shuhur inda Allah amma sai an ka kawo inna saboda karfafa magana kuma saboda nuna muhimmanci ga maganar da za a fara za a yi bayani akan ta ina fata an fahimce ni sai an ka ce inna iddatu shuhur lalle adadin watanni inda Allah a wajen Allah 12 shahra wata ne 12 wannan ithna ashara shaharan shine malaman usulul fiqh su kira an-nass ya an kace nassu ba wai irin yadda aka cewa nassi ba kamar aya ta alqur'ani ko hadisi ko ba haka ba ko ko nassi a wajen malaman adab shine ka ciro magana yadda take a rubuce ko ka dauke ta irin yadda take ka kawo ta in magana ce ta dauka to an kace an-nass a cikin usulul fiqh da kuma usulut tafsir shine ma'ana nassin da ma'ana guda yake dauka اثنا عشر شهرا وتنوى شابيو yana yi wa a ce sha ɗai yana yi wa a ce sha uku to sunan shi annasu a cikin usulun fiƙi ma'ana guda yake ɗauka baya ɗauka wata ma'ana to kenan duk wata aƙida da adda wata goma sha ɗaya ko tara ko sha uku to ba ƙida ce ta addinin musulunci ba na fatan kun fahimce ni domin a wajen allah ya ce guda goma sha biyu ne Isna ashara shahran fi kitabillahi a cikin littafin Allah jiya mun faɗa kitabullah yana iya ɗaukar mi alƙur'ani anan tun da nan a cikin alƙur'ani aka faɗe su kuma in ka ga dama sai ka ce kitabullah cikin mi cikin lauhil mahfuz domin shi lauhil mahfuz a littafin Allah ne in kuma Allah ya faɗi wannan lissafi dama ya ce fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard kenan ko in Allah ya bayanin watanni a cikin at-taura da injila duka da fi kitabillahi da domin ya ce yawma khalaqa samawati wal ard to kuma bayyuwa a ce yanzu an bar al'ummomi sun tafi busan lokaci ba sai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in a zamanin da at-taura ta sauka ne ta yau nan bayani fi kitabillahi zaman to at-taura ake nufi in lokacin injila ne fi kitabillahi zaman to injila ake nufi in lokacin alqur'ani ne fi kitabillahi zaman to alqur'ani ake nufi shi yasa dukkan waɗannan littattafan ana cewa littattafan Allah ne saboda mi saboda magana ce ta ubangiji amma yanzu misali wani littafi da aka yi wanda ba na Allah ba an gane ko domin akwai littattafan da ba na Allah bane ko ba haka nan bane to waɗannan ana danganta su ne zuwa ga waɗanda suka yi su amma su ma ana iya danganta su zuwa ga Allah domin halitta ce ta Allah lillahi mulku samawati wal ardi wa fihinna walillahi ma fis samawati wa fil sai da manto halitta ce mallaka ta Allah amma abinda an ka rubuta shine ba na Allah ba in mutum ya ce nashi nashi ne in kuma ya ce na Allah ne ba na Allah bane to nan kuma ƙarya ce yayi ma Allah amma abinda aka yi rubutu da shi mallakar wani mallakar Allah subhanahu wa ta'ala ban san ko mun fahimta ba فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يوم خلق السماوات والأرض كنا ترانا دا الله هل تسمى ميدك السي وانغز آرم هكا يكي ترانا دا الله سبحانه وتعالى يا هل تسمى ميدك السي an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce to minha arba'atun hurum akwai watanni guda hudu masu alfarma je da duk bayani ya gabata kan waɗannan watanni masu alfarma da dalilin da yasa ake ci musu masu alfarma mun yi bayani abinda malamai suka faɗa wato maganganu daga cikin maganganun malamai ina fata an fahimci ni sai aka ce to zalika dinul qayyim wannan shine wato addini mai kakke an gane ko shine addini mi kake muka ce waɗannan watannin wato ba ana nufin ba su ne addini gaba ɗaya a'a wannan tsari ne wato daga cikin tsarin addini ne wanda yake almustaqim shine addinin musulunci domin duk addinin da ba addinin musulunci ba addini bane mi kake ina fata an fahimce ni an gane ko alqayyim wanda yake daidaitacce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku jiya mun yi bayani abin da ake nufi da zalunta kawuna ko ba haka ba duk zaluncin da kai ma wani kanka zai dawo duk zaluncin da kai ka saba ma Allah ko da baka zalunci wani ba ka zalunci kanka ne ba a zalunta Allah an gane ko kuma mun yi bayanin da suka cewa ana zalunta Allah suna nufin shirka muka ce wannan kuskure ne ko ba haka ba Allah ba wanda ya zalunci Allah shi Allah baya zalunta kowa kuma ba wanda ya zalunci Allah domin in an ka ce an zalunci Allah kina an danganta kasawa zuwa ga Allah domin wanda ake zalunta wani ne shine wanda wanda bai sai da zai yi ba to shi ko Allah ya sai zalunce shi na fata an fahimce ni babu da haka wannan kuskure ne wa qatilul mushrikina kafatan ku yaqi mushrikai gaba daya gaba daya ma'ana ku ku fita gaba daya ku yaqi mushrikai ko kuma kafatan shine ku yaqi mushrikai ku same su gaba daya ku yaqe su kama yuqatilunakum kafa kamar yadda suke yaƙa ku gaba daya wa alamu ku sani cewa annallah shi Allah subhanahu wataala ma'al muttaqin yana tare da masu jin tsoron sa muttaqin masu jin tsoron Allah to anan sai ka samu sifofin masu jin tsoron Allah an gane ko shine matsala ta farko da ya kamata mu ƙara bayani akan ta su waye masu jin tsoron Allah Allah ya faɗi sifofin su ya faɗi ayyukan su a cikin alqur'ani an gane ko nan sai kai tafsirul qur'ani bil qur'an alma amma al munfasil farkon bakara Allah ya faɗi su ya faɗi sunan sifofi da ayyukan masu jin tsoron sa yace alif lam mim yace mi zalikal kitabu la raiba fihi hudan للمتقين تغاسوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون a cikin ali imran kuma ya faɗi sifofinsu wa sari'u ko sari'u a wata kira'a ko ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina to gasu alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين كاجي سفوفين سو in kana son ka ji kuma ayyukansu da sifofinsu koma cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqabi wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun muttaqun Allah ne ya faɗi sifofinsu ya faɗi ayyukansu in kana son ka zan cikin muttaki da kaji abin da za ka yi ba sai ka cika mutane da surutu fala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ko ba ka bane kuma waɗanda ke da takawan nan su ne mafi kima a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir mun fahimci wannan ko to wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda za mu fitar karkashin wannan aya shine cewa wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci a cikin addinin musulunci yana nuna mana muhimmancin lokaci ami a cikin addinin musulunci wannan ayar ma da an ce wato inna iddatash shuhur aka kawo bayanin watanni me yasa aka kawo bayanin watanni suka ce saboda nan Allah subhanahu wataala yayi bayanin dokokin da ya kamata a bi a ƙasa ya turo manzanni sun yi bayani to a can sama kuma ya baka yadda za ka mi yadda za ka bi sanin wasu ƙa'idodi domin Allah ne ke ganin dama ya sanar da kai abin da ke tafiya a sararin samaniya ko ba haka bane idan da Allah bai ba turawa ilimin suka yi na'ura ba suna iya gane yadda abubuwa suke tafiya waɗansu daga cikinsu ba za su iya ganewa ba mun fahimta ko to kuma can abin da yasa Allah ya ɗaura abin ya mayar da lissafin ga wata an gane ko domin rubutu mutane idan an ka saukar da hukunci na Allah a ƙasa to mutane suna yi kokarin canza shi kaga at-taura magana Allah ce amma an cancanza wuri ko ba haka bane yuharifuna al-kalima amma mawadhihi ko injila ma haka to kaga ashe da Allah ya saukar da hukunci mutane saboda ta'addanci suna iya kokarin sai sun canza wadansu ayoyi to amma da Allah yake son ya tsayar da tantaccen lokaci wanda ba a iya canza shi tsarin da bai taɓuwa ga kowa don komi wato izgilinka ne kayi kaɗan ka ce daga nan ka ɗaga hannunka ka taɓo rana ka canza yadda take tafiya ko yana yiwa wata ma yana yiwa sai Allah ya sanya tsarin tafiyar wata da shi ne za a sanya lokaci da rana kayi kaɗan ka canza wannan lokacin don baka isa ba komi ta'addancin ka ina fata kuna fahimta ta duk da wannan da ya ce ana uhiyi wa umit na maruzu ne suke cewa na maruzu ko duk da yake bai tabbata sunan shi na maruzu ba dai amma mun sun ce sunan shi na maruzu sarki ne dai mai jiji da kansa yace fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghrib fa buhita alladhi kafar kai kadan ba za ka iya ba sai Allah ya ta'allaka abin da abin da mutane ba za su iya canza shi ba sannan kuma malamai suke ce saboda al'ummar musulmi mu zamanto al'umma ce muna da namu tsari tantantacce babu wanda ya kutsa muna a cikin sa domin al'ummar da ba ta iya tantance lokaci daga na an tashi babu wani muhimmanci kenan cikin al'amuran ku babu dabt alhali ku Allah subhanahu wataala ya sanya mu mune al'umma ta karshe kuma mune jagorori mutukan muka tsaya muka yi aiki da abin da aka ce mune jagora amma abin da ya samu ke baya saba ma sharuɗan da Allah ya ce mu yi aiki da su aqida mai kyau mu yi aiki da alqur'ani tukuru mu bi Allah mu tsaya sai Allah ya taimake mu to amma yanzu me yasa muke baya alhali Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ay in kuntum kamilin al-iman in kun bi nasoshi kun yi aiki Allah zai taimake ku amma sai abin ya zama to son rai yayi yawa ina fata an fahimci ni ba ba a son a tsaya gaskiya sai an taba tafiya an taba tafiya sai ka gane ana son wato ayi kwade-kwade ne ba addini ake son abi tsantsa ba wannan shine ke jamu da matsala ina fata an fahimce ni to wannan tsarin ba wanda isa ya canza shi sai Allah ya ba mu wannan tsarin wanda ya kamata mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tayi da shi kuma da Allah ya ce inna iddatu shuhur nan yana nufin watanni waɗanda suke na shari'a ta musulunci ba watanni waɗancan waɗanda muka bayani ba a jiya na siriyaniya ko ko na waɗancan da ake kira latiniya ko ko wato gregorian kenan waɗanda turawa ne suka kirkira su na asalin su ma na arna ne amma sai turawan kiristanci suka ɗauke su yanzu ma akwai rikici tsakanin su ya za a yi a abin nan nasu ina fata an fahimce ni to duk da yake ita ma rana tana tafiya me yasa sai aka sanya wata da shi ake auna lokaci sai suke cewa ita rana galibin tafiyarta wato a shekara so guda ne take kewayawa muna fahimta shi kuma wata ma'ana sai rana a shekara kwanaki nan kwana 360 a lokacin da take kewayawa sau daya shi ko wata duk so 30 duk kwana 30 ko 29 sai ya kewayo kenan ya yi nabbaha mutane da mi da muhimmancin lokaci ba su ne ko mun fahimta ba abin da yake yawan maimaituwa kafi tunawa da shi da abin da bai maimaituwa wato rana sai an shekara ɗaya sannan take kewayowa a watan hanya ta ta don Allah ya ce wa kullum fi falakin yasbahun ko ba ka bane la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun suna tafiya ne to ita rana sai ta yi kwana 160 sannan ta kewayo shekara daya amma shi wata duk kwana 29 sai ya kewayo duk kwana 29 sai ya kewayo kenan adbat duk da yake ana lissafi da rana wani lokaci a ce lokacin zafi da wani abun nan amma dai wata shi ya fi tafiya daidai da hisabi shi yasa Allah ya sanya mu da wannan mun fahimci wannan ko to wannan yake nuna mana ashe muhimmancin lokaci a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala bai bar mu kara zube ba amma yau sai zamanto musulmi wani abin ban mamaki abinda malamai suke cewa da wanda ya ce yana son duniya ita kadai da wanda ya ce yana son duniya da lahira wani na ke son abu mai yawa eh da mai son duniya da mai son duniya da lahira wane ne yake son yake son abubuwa masu yawa wanda ka son duniya da lahira ko tun da mai son biyu ya fi mai son daya ko ba haka nan bane to mu musulmi duniya da lahira muke so su kuma kafirai duniya suke so to amma sai suka fi mu kula da lokaci da tantance shi da amfani da shi ashe ku tabbas muna son duniya da lahira ha su duniya kawai suke so fa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar su duniya kawai suke so amma dibiyar da suke aiki tukuru mu kuma duniya da lahira muke so amma dibiyar da muke bacci muna kwana akwai abin mamaki kuma babu to amma sai malamai suke cewa lokacin nan tantantance na ana iya auna shi ana iya sanin yadda yake tafiya kaga Allah bai bar mu ba sai da ya ci ya sanya muna komai dan mu kula da lokaci na farko Allah ya rantsuwa da lokaci a cikin alqur'ani wal asr innal insana lafi khusr ko baka nan bane illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asr Allah ya rantsuwa da zamani wani ce wal asr lokacin sallar asr wal asr suka ce zamani to a dauke Allah ya rantsuwa da zamanin domin shi lokacin sallar asr yana cikin mi yana cikin lokuta ko mu ce yana cikin zamunna ko baka nan bane Allah ya rantsuwa ashe mu muka fi cancanta mu fi kowa sanin kimar lokaci domin su turawan ingila da ake ganin sun san kimar lokaci sun ce the time is money lokaci shine kuɗi domin daidai wato kamar lokacinka da kake sa kai aiki a wannan lokaci kake samun kuɗi ko baka nan bane ana auna awa nawa kai a turai sabanin irin wajajen mu aikin gwamnati zai ka iske hawa da sauka ne amma a turai can kana kai minti 30 ga abin da za a biya ka nan minti 30 ga abin da za a biya ka nan minti 30 ga abin da za a biya ka sai zamanto da time is money kaga an dauke shi saboda su duniya kawai sun ka sani amma shi Allah cewa wal asr innal insana lafi khusr dan adam ba yayi asarar lokaci ba kansa na gaba ɗaya yayi hasara don mi zamanin ake son ka hankalta ma in baka son kai asara illal ladina amanu kai imani cikin wannan asurkin wa amil salihati ka aikata aiki na gari wa tawaso bil haqqi kai wasiya da gaskiya wa tawaso bis sabr kai wasiya da mi da hakuri cikin wannan lokacin in ba a haika ba kai hasara muhimmancin lokaci kenan sannan lokaci ya ake kasashi shekara shine babba ko ba ka nan bane shekara tana da wata nawa sha biyu kaga cikin shekara sai a zo zuwa ga wata goma sha biyu shi ko wata yana da kwana nawa kwana 29 ko 30 na musulunci ko tunda a turawa ne akwai wata mai kwana 31 akwai mai 28 ko to a cikin musulunci ba watan da ke yin 28 kuma ba mai yin 31 mun ji wannan ko to wata yana da kwanaki kenan kaga daga shekara mun dawo zuwa watanni watanni kuma za mu sake raba su mun kace suna da kwanaki guda 29 ko 30 to yini shi ko shi na da awa nawa yana da awa 24 ko ba karan bane ko ko in mun ga dama mu raba wato sai mu raba yini gida biyu ina fata an fice ni muna da dare muna da lokacin mi lokacin hantsi lokacin yini rana kenan sai zaman to wance yana da awa 12 wanda yana da awa 12 ko ba karan bane to sai mu dawo zuwa ga awa ita ko awan nan tana da wato minti nawa minti 60 minti 60 ko wani wato minti yana da second nawa second 60 ko ba karan bane to shi ko kowane second yana da ciyar nawa 60 na ko 100 60 ko ciyarsa 100 ne akwai ko 60 to mutai 60 kun ga ashe lokaci abu ne wanda an haddade shi shi yasa ya kamata a ce in ka tsara rayuwarka to yanzu cikin yinin nan Allah bai bar mu ba muna da salloli guda biyar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dan a nuna maka cewa kowace sallah kake yi lokacin ka tafiya ne yake yi sannan a sati sai an ka sanya maka sallar juma'a a shekara kana da aikin haji a shekara kana da sallar idi a shekara kana da sallar layya duka ana ta nuna ma lokacin yana tafiya ne amma musulmi kuma sai gashi mu ne muke wasa da lokaci har a ce mana wai turawa sun fi musanin kimar lokaci a ina sun fi musanin lokaci ga irin yadda Allah yake bayanin cewa shine ya sanya abubuwan da za a gane lokaci kuma alkur'ani ya faɗi cewa waɗannan abubuwan Allah bai halicce su don wasa ba هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا duka Allah ce gashi daga cikin hikimominsu yayi kaza yayi kaza wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahun duka Allah ya faɗi waɗannan abubuwan ga irin yadda suke tafiya gashi kuma yadda za ku amfanuwa da su amma kullun sai a ce ai turawa sun san kimar lokaci mu ne mun san kimar lokaci ba ga musulunci ya maka bayanin yadda zaka fahimta abinda lokaci yake cewa ina fata an fahimce ni hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ibnu abbas radiyallahu anhu yana cewa al-mustadrak na imam al-hakim hadisi ne ingantacce malamai sun ingantar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtanim khamsan qabla khams karibanci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su rishe ka ku su rishike ka ko su cimma bari in ce su cimma don wani bai san rishika ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shababak an gane ko karibanci kuruciyarka qabla haramik kafin ka tsufa kuruciya matasa su ne kamata al'umma yan an ka ce nan shababa ka kuribanci kuruciyarka a a da ce ikhtanim hamsan qabla hamsin sai malamai suka ce nan abinda ake nufi wato shababa ka qabla haramika wai waqta shababika qabla waqti haramik ka amfana da kuruciyarka in kuɗi zaka nema in ilmi zaka nema in ma zaka rarraba ne ka haɗa ka sai da kai kai dai ka amfana da wannan lokaci domin da ka tsufa an riga an ƙari sai ce mi wasu hatak sai ce mi qabla saqmik ka ribanci lafiyarka kafin rashin lafiya ai waqta sihhatik qabla waqti saqmik ka dubantu da lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya ya zo ma sai zaman to baka yin komai ka di ka je gidan likita ka gani abinda wani ke iya yi a da yanzu baya iya yin shi ko kuma ya zaman to ma an sako ka amma yanzu jikin bai da karfi ba zaka iya abin da kake yi ba ina fata an fahimce ni wa ghinaka qabla faqrik ka ribanci da wadatarka kafin talauci zo ma ai waqta ginaka qabla waqti faqrik shi da abin da ake nufi domin cikin lokaci wa faragaka qabla shughlik ka yi amfani da lokacin da kake da dama alfara an gane ko fara ga lokacin da baka cikin aikin komai sai ka iske musamman muna jami'a ba san muhimmancin lokaci ba wallahi sai da mun kayo takarruji muka dawo duk da yake mu amfana da lokaci gurgurdan ikon mu amma yanzu na muke ganin da za a ce a yanzu ne za mu karatu a jami'a lokacin vacance da muna can kasashen larabawa babu inda za ka je wata ziyara sai ka ɗauki littattafai da safe kai karatu da rana kai karatu ba wani karatu kuma na zuwa na aji sai ka amfana yanzu ga shirin wani lokaci da ka ɗauki littafi sai ka gaba ka iya karatu sannan in ka shigo nan ga biki ga aure ga mutuwa ga kaza ga kaza sai an je wajen jana'iza ga can abincin safe da rana kyauta ake baka yanzu kuma da sai ka yi dubara ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane da ba ka da mata ko da babu ƴaƴa ba komai ko ba haka nan bane yanzu kuma ga iyali sai ka iske wadansu abubuwa suna zo ma to inda ma baka dan rike wani abu kanka ba da shikenan an riga an yi ta takali aran ba usman yake bani labarin wani hafizin alqur'ani gashi nan da yana zuwa musabaka ta izu 60 ran nan sai gashi ta musabaka ta izu 20 lajnatul musabaka sun ce akaramaka Allah ya an kai haka mutumin da izu 60 yake zuwa yanzu ya zo izu 20 ya an kai kan dawo izu 20 ko ba haka nan bane ya kamata dai a ce tunda dai qur'ani babu sama kullun dai zo izu 60 yace to izu 60 izu 20 matar shi ta amshi izu 20 yara sun ka amshi sun ka sun ka bar mai 20 saboda lalura ta yi yawa shi yasa amfanuwa da lokaci duk wanda bai amfanu da lokacin shi ba sai yayi nadama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa faragaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik ka amfanu da rayuwarka kafin ka mutu ai waqta hayatika qabla maut waqti mautik duka wadanga lokaci da suke nuna mana muhimmancin shi wal waqtu anfasu ma unitu bi hifdhihi injisha'ir wa arahu ashalu ma alayka yudi'u دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فاربع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني amma ba ma amfanuwa da lokaci sai dai a yi ta surutu a yi kaza a shiga facebook a shiga whatsapp mutum dan afirka sai kaga da shekara 20 ya kai shekara 40 hurhura ta fara fitowa amma ko ina baki ba babu inda an kaje saboda ba a yi karatu ba ba a nemi kuɗi ba ba a yi wani ilimi ba ga ana ana nan zamne an iya zaman fada ana zamne da ana zamne da wani ya je wata ƙasa ya je ya karatu har yayi ilimi ya zo iska abokin shi nan ko bai bai ba wani ya je neman kuɗi ya je har ya samu kasuwanci ma ya gina wani kamfani shi abokin nashi nan zaune ya je ya ci abinci ya yi bacci ya je ya ci abinci ya bacci ya ce bai komi shekara 20 30 sai ga hurura wai sai zabu da ya ce maka yanzu na zai amfani da rayuwar shi a'a ba zai taɓa yiwa ba ya kamata mu san abin da muke yi lokutan nan Allah subhanahu wataala ya tantance su ya nuna mana muhimmancin su kuma ya kamata a ce mun yi kokari mu mu da ke son duniya da lahira an gane ko mu ne muka fi cancantar mu kula da lokaci ba turawa da suke kula da duniya ita kadai ba Allah ya kyauta wannan shi ne abin da ya kamata mu faɗa a ƙarƙashin wannan aya wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kusancewa Allah yana tare da masu jin tsoron Allah wa alamu duk labari shi da muhimmanci sai Allah ce ku sani i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takafurun fil amwali wal awlad i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kusan Allah yana tare da masu jin tsoron sa nan kuma mai iya ta taimako in kana son Allah ya taimake ka ka zama to kana jin tsoron Allah duk wani abu da ake nema a duniya da lahira in ji malamai kawai a ji tsoron Allah in dai an ka ji tsoron Allah gurgurdan iko to za a samu dubbiyan bukata ma al muttaqina nan bin nasr ake nufi domin nan ba ana nufin Allah yana tare da su ba ta fuskar ilimi da zati ba da zati ba da zati Allah subhanahu wataala ba tare da halittunsa da zati amma Allah ya san abin da suke da wato aikatawa ilman wa tadbiran wa qudratan wannan yana tare da kowa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim wa ga al ma'iyya bil ilmi wal qudrati wadannan sun tabbata amma al ma'iyya al khassa bin nasr wat ta'yid to wadannan sai masu jin tsoron Allah kuma dukkan ji tsoron Allah komai naka ya kare shedan in ya kama hari Allah zai baka kariya in kana jin tsoron Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun tadhakkaru innal ladina taqaw saboda taqawassu Allah ya ba su wannan in kana so Allah ya inganta ma zuriyarka bayan ka tafi ko kana da rai ba kai ka kula da ita ba in ka tafi ba kai za ka kula da ita ba to ji tsoron Allah وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن كان سؤال الله يجارى مع الأمر إنك تسألون الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كان سؤال الله يباك إلمي ما أنفانيك تسألون الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم كان سؤال كاشك تكيم مسألة الرسائل yadda za a yi ba turawa za su fitar da kai ba an kai inda ba wanda zai iya fitar da kai sai Allah to shine ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kana so al'amuran ka su yi sauki wa man yattaqillaha an gane ko yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajra ko baka nan bari Allah zai kafirta musu da rubansa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sauƙaƙa maka al'amuranka kana son duk waigin da aka jefa ba duk yadda aka yi wani kulumboto a maida ka baya ka ci nasara akan duk wanda ya shirya maka wani abu to ka ji tsoron Allah annabi yusuf ya ce mai yan uwansa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin kuna so in kafirai muna so in kafirai sun shirya wani shari mu tsira to shi mu ji tsoron Allah Allah ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a ana son taimakon Allah zo da gaggawa a ji tsoron Allah bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum kankurun kankusu karshe inji yaro kuma haka ta fita kankurun kankusu ba aljanna ta muke nema ku to ka ji tsoron Allah tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya kana son yan an zo siradi ka tsere ka tsira da gudu ko ba haka nan bane وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله كما متقوا الله رب مجي آية كما إنما النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين kamar yadda al'ada ta gabata galibi muna farawa ne da ɗaiɗaikun kalmomi musamman a cikin tafsirin na jalale ne kafin mu shiga cikin cikin bayanai saboda muna son mutum ya fahimci kalmomin ɗaya bayan ɗaya wato akan shi ake gina bayanin da zai biyo baya kenan innaman nasi'u yace ai at-ta'khiru jinkirtawa shine an-nasi'u li hurmati shahrin alfarman wani wata a jinkirta ta ila akhar zuwa ga wani wata kama kanatil jahiliya taf'aluhu kama yadda mutanen jahiliya suka kasance suna aikatawa min ta'khiri hurmatil muharram wata na muharram sai su jinkirta shi idan halla in yazo an gane ko wa hum fil qitali in suna cikin yaki ila safar har zuwa watan safar wato larabawa suna da wata al'ada za mu zo mu ci gaba da bayani a kai insha Allah ta'ala shi ne cewa ana tsakan yaƙi sai watan muharram ya shigo misali to shi kuma watan muharram wata ne an hana yaƙi ko ba haka nan bane ko ko mu ce ana tsakan yaƙi sai watan rajab ya shigo tunda shi ne addama nisa tsakankanin shi da wasu watanni to kuma yanzu dole ne a aji yaƙin to sai kuma waɗansu su ga alamun in an aji yaƙin ba ta gyara su saboda sun yi kusancin nasara to sai a samu wani katon kaddara sai ce to wanga wata na, na, na kaza ni na maida shi kaza ni ne wanda la yujabu wa la yu'abu ba wanda ya isa ya maida min magana ni na ga faɗi ba wanda ya isa ya yi abin nan ko salar ba suna da alfahari da irin jiji da kai irin wannan an gane ko wa la yu'abu kuma ba wanda ya isa ya ambata ni da ba wanda ya isa ya aibanta ni da haka wannan watan wannan watan an gane ko na mayar da shi wata na kaza sai ya zaɓi wani wata wanda an na halatta a cigaba da yaƙi sai a ce mai wane ya ce kaza shi kenan sai a ce to ya koma kan wannan tsari sai a cigaba da yaƙi yanzu kenan wancan watan sai ya koma shi ne wancan na haram sai wancan shi koma na halatta kaga kenan sun juya irin abin da Allah subhanahu wataala ya tabbata alhali kuma waɗanda abubuwa suna iddi'a'in sun gade su tun daga mi tun daga zamanin annabi ibrahim to in gaskiya ne addini ne tun zamanin annabi ibrahim aka gane shi ya za a yi wani ya gamna shi ko zo ya ce ai shi ya canza kaza ya aje kaza ya ƙara kaza babu shi to mai jalali ne yake cewa ziyadatun fil kufri ƙari ne a cikin kafirci li kufrihim bi hukmillah saboda sun kafirce mu hukuncin Allah fihi a cikin shi wannan wata domin Allah ya ce abu halatna ka zo ka ce haramna ko Allah ya ce abu haramna ka ce halatna ka zan ka ka aikata kafirci domin halattawa da haramtawa na wane ne na Allah ne duk da manzanni da kashi ana cewa suna halatta suna haramtawa amma da izinin Allah ake nufi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ko ba haka nan bane sannan annabi ya ce wa yuhillu lakum ba'd alladhi hurrima alaikum dukkan su da izinin Allah ne suke yi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون با وندي إسي حالتا كو يحرم تسيد إذن الله أنغاني كو الله نيكي تيوا ما يجلالين يتيتو يضل بضم الياء أكوي كراءة منم بيتي مكا كراءة أما أبن ديكي نفي أكوي كراءة يضل أنا بتدع أنغاني كو وفتحها كما أكوي كراءة ود أنا ما وياء فتحة يضل به الذين كفروا an gane ko shi kenan sai ya tafi to kaga wannan yanzu isnadul qira'at sai ka koma cikin littafan da suke taujihin qira'a kaga wani na karanta yudallu bihi alladhina kafaru wani na karanta yadillu bihi alladhina kafaru in ma akwai ta qira'a da ba wannan ba shin ta inganta ko bata inganta ba kuma menene ya za a yi taujihin waɗannan qira'at ke shi yasa kaka sa tsammanin tafsirin alqur'ani abu ne wanda da ka zo gugu guda zaka yi ka wuce ba haka ne ake nufi ba in an ce yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da alladhina kafaru kenan ana batar da kafirai da shi sai zaman to alladhina shine naibul fa'il in an ce yadillu bihi alladhina kafaru sai zaman to shi alladhina shine fa'ili domin yadillu ya bace ne yudallu an batar an gane ko to kuma akwai qira'a yudillu bihi alladhina kafaru kafirai suna batarwa da shi to kuma nan alladhina sai zaman to shi ma fa'ili domin su ne sun ka batar ka tsaya ka san waɗannan kira'o'i in baka sani ba sai ka bar wannan to yuhillunahu ay annasi'u suna halattar da shi shi annasi'u wannan aikin da suke yi na jinkirtar da abu ko ba kana bane aman wata shekara wa yuharrimunahu aman sai su haramta shi wata shekara kaga watan da halat wannan shekara sai su ce halat ne wata shekara sai su dawo sai su ce haram ne kaga abin ya koma wasa kenan kamar fatawoyin zamani mallami zai ce abu kaza haram ne an gane ko bayan ya ce haram ne sai a samu waɗanda ke so abin ya zan halat sai a samu a ce to mallamin nan kusan yana cikin kangi ai mai envelope mai kyau can sai a mallan envelope mai kyau suka ji to ce abin nan fa nayi bincike na gano makaruhi ne ba haramun bane kaga lamari ya baci da ina zan makaruhi kuma ko ko mallami bai jin kuma ya ba yazo abin da haramun duniya duk da haramun ne yazo ya ce halatta ne kawai inda ya inda wasu wasu haukacewa ne suka yi wani wallahi haukace ne bai da hankali wani kuma abin duniya ne ya sa shi ya canza fatawa Allah kai mu tsari to kaga dai ba wato ba ai tala'ub bi shari'a yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman li waqi'u yace yuwafiqu kenan dan su dace daga wafaqa yuwafiqu muwafaqatan ne li wafiqu kenan li waqi'u dan su dace daga waqa'a yuwaqi'u kenan sai an ka ce yuwafiqu su dace da tahlili shahrin su halattar da wani shahar wani wata wa tahrimi akhar sai su haramtar da wani badalahu matsayinsa ina fata an fice su dauki wanda a halat su sa shi haram su dauki wanda a haram su sa shi halal in shekara ta dawo kuma sai su mai da na halat wurin shi na halat wancan su mai da shi haram kaga kenan ma babu shari'a ba ma Allah ne yake shar'anta ba kenan suna suke shar'antawa kaga wannan yayi kama da bi da addinin ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam su halatta musu su yarda su haramta musu kuma su yarda Allah kai mu tsari ya ce to iddata sai su dace da adada kenan liwati'u iddata kenan adada idda ana nufin adad adadin ma harrama Allah abinda Allah ya haramta min al-ashhuri na watanni fala yazidu ala tahrimi arba'a kenan ba za su ƙara ba akan haramta hudu wala yanqusu kuma ba su ragewa wala yanzuru ila a'yaniha amma ba sa kallon zatin watanni wai abinda ake nufi in za su canza a shekara wata guda ne suke canzawa amma in suna canzawa wata hudu suke canzawa ma'ana iya abin da suke iya canzawa watanni nawa ne abin nan waɗanda adda harama ba watanni guda hudu bane ko ba haka nan bane da muharram da kuma zulqa'ada da zulhijja da rajab ko ko ba haka yanzu cikin hadisi na abubakar ba cikin sahihul bukhari an gani ko da muslim waɗannan watannin guda goma sha biyu to watanni hudu ne akwai waɗanda an muharram waɗanda an masu alfarma ko aka haramta yaƙi a cikinsu ko ba haka nan bane to sai suka ce kenan yanzu ana iya ana tsakar yaƙi sai wani wata ya zo sai wani ya dawo ya ce to wannan watan mu mai da shahalat sai a samu wata matsala sai ya ƙara wani wata na biyu kaga yana mai da wannan halatta yana mai da wannan haram to in wata hudu suka cika kuma matsalar bata ƙare ba kuma watanni sun ƙare to yanzu ba a ƙarawa sai a yi haƙuri tunda an canza ma wata hudu wuri kuma duk dai biyan bukata bai samu ba sai a ce to yanzu a dakata akan wannan shi na ya ce to anan sai sun samu wala yanzuru ila ayaniha ba sa kallon zatin watan kaga muharram muharram na amma wani sai su cire shi sai su maida shi safar kaga in sun ka maida shi safar kaga yaki za su yi kaga can kuma yanzu shi yanzu safar ya koma muharram shi kuma muharram ya koma mi ya koma safar kenan kaga ba zatin watannin an ka kalla ba kawai dai an dai caccanza musu lokaci an yi abin da an ka gada ba sai ce to fa yuhillu ma harrama Allah sai su halattar da abinda Allah ya haramta Allah ce to zuyyina lahum su'u a'malihim an kawata musu munanan ayyukansu fa dhannuhu hasanan sai sun kasa tsammanin abubuwa ne masu kyau wallahu la yahdi al kafirin Allah baya shirye da mutane waɗanda suke kafirai to wanga cikin jalalaini a gurguje kun ji abin da shi ya kawo kenan ɗalibin ilimi idan ya tashi zai koma cikin tafsirin jalalaini kaga zai iya dubawa a ƙarƙashin wannan aya ya ga menene mai jalalaini ya kawo to amma idan muka dawo cikin wato abin da ake kira ilmul munasabat domin muna farawa ne da munasabat da asbabun nuzul galiban musammi dai ne alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata sannan kuma shi in akwai asbabun nuzul shin sun inganta ko basu inganta ba kuma ko basu inganta ba ai ma'ana aya ba ta canzawa domin ita aya ai ingantatta ce ko ba haka nan bane to menene imam ibnu ashur yake kawo karshen wannan aya wajen innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yace to istinafun bayani ma'ana an fara magana ne bayani amma don ai bayanin abin da ya gabata gabata kullum ina cewa mu bambanta mustalah ne wanda na ilimin balaga ne galibi in ba ka gane ba sai ka kasa bambantawa in an ce istinaf an fara magana ibtida'i wannan maganar tana da nata sako na karan kanta an gane ko duk da tana da alaka da abin da ya gabata amma an ka ce istinafun bayani istinafun an fara magana ne tunda ai an fara magana ne bayani don ayi bayanin wani abu da ya gabata kenan yana da alaka da abin da ya gabata yace nashi'un an qaulihi ta'ala wannan ya samo asali daga fadar Allah subhanahu wata'ala inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran kina al-aya li'anna dhalika kal muqaddima ila al-maqsud domin wacce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran kamar matsayin muqaddima take ma'ana da ita aka fara magana don akai ni dan akai zuwa ga bata abubuwan da suke yi sai an sanar da mu tsarin Allah sannan a nuna musu tsarin su da suke akan shi ba na Allah ba kaji alaƙa wannan aya da waccan aya da ta gabata ita ko waccan tana da alaƙa ne da ni tana da alaƙa ne da ba musulmi sanin yadda za su tantance lokaci domin su ba ahlul kitabi bane su ba yahuda bane su ba mushrikai bane to kenan ko suna da buƙatar su san mi su san lokutan su shi yasa sai an ka bayanin inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran domin da wannan za su tantance lokaci su bambanta da su da mushrikai ahlul kitabi su rike nasu lissafi can qatilul ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab kaga an riga an kare da su su makiya ne su kuma mushrikai waɗancan su ma makiya ne don Allah ya ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu to da wani lissafi za mu aiki gashi na Allah inna iddata shuhuri inda Allah ya ashirha to mushrikai suna da nasu lissafi kakku sa tsammani don abin ya jima suna cewa akan milla annabi Ibrahim suke sai Allah ya nuna a'a ga inna iddata shuhuri to innaman nasi'u ziyaratun fil kufri wannan kafirci ne karara ba aikin Allah bane shi mun fahimci wannan shi yasa sanin munasaba tsakanin aya da aya yana da muhimmanci to kaje cewa hu ibtal wato annasi wa tashni'ihi aya ta zo ta bata annasi'u wannan jinkiri da suka yi wa tashni'ihi ta nuna cewa abu ne wanda yake mummuna idan muka duba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ce take bayani kan asbabun nuzul karkashin wannan sun kawo asar guda biyu akwai asar na abi wa'il wajen inda man nasi'u ziyaratun fil kufri sun kace qal kana nasi rajulan min bani kilala annasi nan ba mai mantuwa ba annasi nan annasi'u ne sai an ka shahi alhamza dan wani lokacin ana shafe ta wai annasi'u mutumin da ke jinkirta watanni ko ya ce wanga wata kaza ne rajulan wani mutum ne min bani kilala daga bani kilala yuqalu lahu annasiyu kenan wa kana da ra'ayin fihim ya kasance yana da ra'ayi wa kana yaj'alu al-muharram sanatan safra wata shekara sai ya maida muharram ya to ya koma safa fa yabzu fihi sai ayi yaki a cikin shi ko shi yaki fa yusibu fihi sai a samu wato abin abinci wa sanatan wata shekara yuharrimuhu sai ya haramta shi muharram din ya bar shi matsayin shi fala yabzu fihi kiran bayan bayan yaki a cikin shi wa huwa qawluhu azza wa jalla yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wannan asarkin da anka kawo anka ce shine asbabun nuzul malamai suke cewa wato wato akwai rauni gare shi ma'ana bai inganta ɗari bisa ɗari ba idan muka duba kuma in ka diba akwai asar na biyu shine bakin abin da suka kawo na abu malik an gane ko inna man nasi'u ziyaratun fil kufri yace kanu yaj'aluna salata 13 shahra suna sanya shekara ta zamanto wata 13 fa yaj'aluna al muharram safran sai su maida muharram ya zamanto safar fa yastahilluna fihi al harumat sai su je su yi yaƙe yaƙe su halattar da abubuwa masu alfarma fa anzalallahu inna man nasi'u ziyaratun fil kufri sai sun ka ce wannan nasi'u ziyaratun fil kufri kenan nan kamar su sun fassara nasi'u ba cikin watanni goma sha biyu yake ba wani wata ne sun ka ƙara na sha uku ƙaryar shi yasa aka ce ziyaratun fil kufur to amma waɗanda asarkin gaba ɗaya su ba su inganta ba amma ba shi ke nuna cewa babu ma'anar aya ba a'a shi annasi'u tabbas suna shi tunda Allah ya faɗi cewa suna aikatawa amma shin waɗannan asbabun nuzul sun inganta ko ba su inganta ba nan ne ta fuskar sanadi za a tattauna akan shi a gani ko sun inganta ko ba su inganta ba mun fahimci wannan to kaga yanzu mun samu asbabun nuzul mun samu mi mun samu abin da ake kira wato abin da yake kira da da almunasaba bainal ayat yanzu abu na karshe sai mu dawo kan bayanai da suka shafi wato wannan aya a gurguje game da abin da ya shafi larabci da kuma ilmul qira'at innama nasi'u innama tufidu alhasr tana nuna an sha makanci abu to hasr kala biyu ne akwai haqiqi akwai idafi in an ce haqiqi shine wanda wani abu zai sake shigowa ba amma in an ce idafi ko gaira hakiki wani abu na iya shigowa domin inna ma ta sha makance tufidul hasr wal ithbat ta sha makance abu sannan ta yi sannan kuma ta tabbatar suwa innama allahu ilahun wahid abin bauta ɗaya ne allah subhanahu wataala ana samun na biyu to amma da aka ce innaman nasi'u ziyaratun fil kufur shi sa nasi'u ku sani cewa ba komai bane sai ƙari a cikin kafirci to shi kadai ya ƙari a cikin kafirci ai akwai abubuwa da suke in shigo da su kasa kafirci mutum ya kafi kenan ɗaya ne daga cikin su wanga hasar gaira haƙiƙi ne mun gane wannan tawo to innaman nasi'u haƙiƙa shi an nasi'u in mun kadi ba cikin qira'at muna da qira'at daban-daban a wannan wuri yadda ake karanta shi warshi ya karanta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr an gane ko sannan kuma sauran sun karanta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr to sai malamai suka yi sabani shin ma'anar su ɗai ko kuma ma'anar su ɗai ba waɗansu daga cikin malamai suka cewa da annasi'u da annasiyu duk ma'anar su ɗaya alhamza ce ta zo ƙarshe sai an kamar da ta yaƙo ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu duk dai annabin ake nufi kenan yaƙon wato alhamza in ta zo ƙarshe wani lokaci ana mai da ta ana mai da ta yaƙon ita kanta yaƙon wani lokaci sai a mai za ta alhamza والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أقراءة أبو جعفر كما ينزل يوم كي تشوار ويكي من رئاء إن فتنبو أنفن جيني سيسوك تتو النسي قراءة ورشي دا النسيء دوكما أنا سلايا waɗansu daga cikin malamai suka fi cewa a'a shi annasi'u shine jinkirtawa annasi'u kuma sun kace daga mantuwa ne daga nasiya ne ya manta abu to amma nan nasiya ba waccan ma'ana ta mantuwa ba shine ta barin abu da gangan domin Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum kaga nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah yi Allah ya bar su Allah baya mantuwa la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ba zai yi wa bai Allah shi mantuwa to innaman nasiyu shi wannan jinkirtawa da suka yi ma wata- wato bari da gangan da suka yi ma wata sun san na halatta ne su mai da shi haram an gane ko to ziyaratun fil kufri qaribi a cikin kafirci ban sani ko mun fahimta ba annasiyu dinnan waɗansu daga cikin malamai suka ce nasi'u fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul kenan almansu'u wato watan da anka jinkirta domin laraba suna cewa nasa'a kuma wani suna cewa ansa'a duk ma'anar shi daya nasa'ahu ya jinkirtar da shi yansa'uhu sannan kuma akwai ansa'ahu yunsi'uhu ya jinkirtar da shi to sai sun ka ce nasi'u shine nasi'u din nan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun ai innamal nasi'u ai innamal mansu'u watan da anka jinkirta al mu'akhkhar kina watan da anka jinkirta ziyadatun fil kufri qari ne a cikin kafirci wadansu daga cikin malamai suka ce a'a shi an nasi'u ismu masdar ne ko kuma masdar ne wani lokaci da ya zo akan wazni wato fa'il daga an sa a yunsi'u sai a ce nasi'a maimakon a ce an sa a yunsi'u insa'a amma sai an ka ce an sa a yunsi'u nasi'an an gane ko sai sun ka ce to wato shi ma da yana nufin wato kiyasin shi insa'an ne amma ya zo masnu'a domin akwai albasadir alqiyasiyya akwai albasadir as-sima'iyya to nan ga masdar ne sai sun ka ce wato sima'i ba qiyasi ba to innaman nasi'u idan muka zo wajen fassara sai mu sai mu zama to akwai iskali dalili kuma in an ka ce innaman nasi'u ziyaratun fil kufri in mun ka ce annasi'u ismu masdar ne ma'ana ana nufin yin aiki jinkirta wata ƙari ne cikin kafirci ai babu matsala domin yin wannan aiki ai kafirci ne domin halattar da abin da Allah ya haramta ya haramta ne da kuma haramta abin da Allah subhanahu wataala ya halatta haka ne ko ba haka ba to amma in mun ka ce innaman nasi'u ana nuhin fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul innamal mansu'u shi watan da anka jinkirta ziyadatun fil kufri qalbi a cikin kafirci tuna akwai matsala domin shi wata ba kafirci bane ba sani ko mun fahimce ne an fahimce ne in mun ka fassara shi da fa'il ne ba fa ma'ana maf'ul ma'ana qarawa a cikin wata ya- watan da anka jinkirta al mansu'u ai wato al muakhkhar watan da anka jinkirta ziyadatun fil kufri qalbi a cikin kafirci to ai kafirci daban wata kuma daban to a wanga fassara kaka zaka yi da wani in ya zo maka da shu- da shubha sai malamai suka ce to anan kullun in ka iske akwai shubha akwai abinda malaman lugha suke kira al-hasf akwai abinda malaman usulul fiqh suke kira dilalatul iqtida shine ka kaddara wani abu ko ba da ko gaba ko baya sai ka samu ma'ana ko ka ce in ka ga dama sai ka kaddara a farko sai ka ce innama nas'un nasi'i ziyaratun fil kufri jinkirta wata wanda an ka jinkirta kari ne a cikin kafirci ko ko innaman nasi'u an gane ko shi wannan wata da an ka jinkirta zu ziyadatin fil kufri ai sahibul kufri ne akwai kafirci alhasil fihi wanda ya afku a cikin wannan wata in ba haka ba sai ka samu matsala in kana son ka gane wannan bari don saboda nan bayanin yana wani zai ba zai ba ba kowa zai iya fahimta ba Allah ce alhajju ashurun ma'lumat alhajju ashurun ma'lumat shi alhajju hajji ashurun ma'lumat watanni ne sananni shi hajji shi ne a watanni watanni daban aikin hajji daban to nan in kana son ka fita dole sai ka kaddara ba na farko ko na biyu ko ka ce ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko ku ka ce alhajju ibadatun zu ashhurin ma'lumat dole in ba haka ba ma'ana ba za ta fito ba to irin wannan ne a akwai innaman nasi'u kuka ce innama nasu'un nasi'i ziyaratun fil kufri ko ko ka ce innaman nasi'u zu ziyaratun fil kufri alhasilatu fihi ina fata an fahimce ni to shi wannan nasi'u ziyaratun fil kufri ƙari ne a cikin kafirci sai wadansu malamai suka ce to ai kafirci ba a ƙarawa a cikin shi ko ba haka da bane aka ce a'a kafirci yana ƙaruwa imani yana ƙaruwa dan haka shi yasa zaka ga wuta mataki mataki ce ko ba haka da bane kuma mi kuma ma aljanna mataki mataki ce inda imanin mutane bai da bambanci bai karuwa bai raguwa ai bai dace aljanna ta wani tafi ta wani ba ko ba haka nan bane kuma wuta ma da bai dace wani a ce yafi yafi tsananin azaba ba kuma Allah ya ce wutar da kanta ita ma wani yafi wani thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya mu muka fi sanin waɗanda suka fi cancanta su kono da wuta ina fata an fahimci annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab tsananin azaba gare su kenan yana nuna cewa wani yafi wani tsananin azaba ina fata an fahimci da haka kafirci shi ma yana karuwa imani yana karuwa ina fata an fahimci ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wato wa idza ma unzilat suratun faminhum ayyuhum man yaqulu zadatkum ayyukum zadatukum hadhihi imana fa amma alladhina amanu fami fazadatkum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kaga Allah ya faɗi cewa shi kafircin yana karuwa imanin yana karuwa wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa kafirci yad- tunda in mu hankata ma imani ya karu ai ya kamata mu gane cewa kafirci ma shi na iya karuwa ya ragu kuma kafirci na iya raguwa kuma imani na iya raguwa tunda imani ya ragu zai iya mi zai iya karuwa tunda ya karu zai iya raguwa to shikenan kafirci ma haka Allah ya gane da mu da haka ba a cewa imani bai karuwa wai wato sai suka ce ayi ziyadatun fil kufri ana nufin ziyadatun fi ma'asiyatil kufri wai wani ƙari ne an kai cikin saba ma Allah a cikin kafirci to ai an ƙara saba ma Allah ai kuma an ƙara wuce iyaka to kiran ko an ƙara wuce iyaka ko azaba kuma ta ƙaru da haka wannan tawilin ba za mu dauke shi ba to yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da shi imamu hamza wato da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu hafs sun ka karanta yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da shi an gane ko to sai kuma imam wato yaqubu ya karanta yudillu bihi alladhina kafaru waɗanda ke batarwa da wannan nasihu su ne kafirai ina fata an fahimce ni kaga yanzu mun samu qira'a ta biyu sauran kuma sun karanta yadillu bihi alladhina kafaru waɗanda ke bacewa da shi su ne kafirai kaga yudallu an batar yudillu qira'ata yaqub suna batarwa yadillu suna bacewa kenan nan kaga yadillu sun bace yudallu ana batarwa amma ba a faɗi wane ne ya batar ba yudillu bihi alladhina kafaru kafirai suna batarwa da shi kenan su sun bace kuma sun batar ina fata an fice ne waɗanda su ne kira'o'i wanda suke wato kira'o'i ingantattu waɗanda sun ka inganta amma akwai wata kira'a innaman nasi'u ziyadatun fil kufri nadillu bihi alladhina kafaru muna batar da waɗanda suka kafirta to wannan a kira'a shi kuma sai a ce a'a to ya za a yi da wannan Allah subhanahu wataala yana batar da wani nadillu bihi alladhina kafaru muna batar da kafirai kira'a ce shadda amma kira'a da ta ce yudallu ana batarwa nan ma ba faɗuwa zai batar da su ba shedan ne zai batar da su dan shi zai zuwa ya kawata musu wannan alam ahada ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin to kuma za a ce Allah batar da su ta wace dalili saboda sun zaban ba kansu kafircin falamma zagu azaga Allahu qulubuhum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin amma qira'a ta nadillu murike qira'a ce shadda ba ingantatta ba mun fahimci wannan da kyau ko to madalla yudillu bihi alladhina kafaru su suka wato yudallu bihi alladhina kafaru a wannan qira'a ta Hafs da Hamza da Kisa'i da Khalaf yudil yudallu an batar ana iya cewa shaidan ya batar da su ana iya cewa kuma Allah ya bar shaidan ya batar da su saboda sun zaba maka su kafirci yadillu bihi alladhi wato yudillu bihi alladhina kafaru a qira'ata yaqub suna batarwa wato wanda ke shar'anta wannan abu yana batar da mutane in an ce yadillu bihi alladhina kafaru sun bace su da kansu ma'ana su cikin karan kansu batattu na sun bace yuhillunahu aman suna halattar da shi a wata shekara wa yuharrimunahu aman sai su haramta shi a wata shekara li waqi'u iddata ma harrama Allah dan su dace da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta nan akwai maganganu daban-daban wadan suka ce abinda ake nufi wannan wata sai su halatta shi wannan shekara ma'ana ana cikin muharram sai su ce ba muharram bane safar ne kaga sun juya shi shine abinda ake nufi to wannan kuma wannan ɗin daga cikin malamai amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa abinda ake nufi yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman li waqi'u iddata ma harrama Allah shine sai suka ce abinda ake nufi duk shekara suna mai da wata suna yin aikin haji ne a cikin kowace shekara wata biyu ma'ana cikin muharram sai su yi aikin haji biyu cikin safar su yi aikin haji biyu cikin zulqa'ada haka ne kowane wata shekara biyu suke yi na fata an fice ne ma'ana kowane wata sai sun yi aikin hajji biyu a cikinsa jere na fata an fahimci ne kenan yanzu a wanka shekara zilhijja biyu za a yi sai a yi aikin hajji biyu kenan kaga ashe da wata na sha ɗaya da na sha biyu sun yi hajji nawa sun yi hajji biyu saboda bi saboda shekara ta dawo waɗansu malamai suka ce shi ne abin da ake nufi ina fata an fahimce ni to waɗannan waɗansu daga cikin malamai sun tafi wato cewa haka ake nufi shi yasa shekarar da abubakar radiyallahu anhu ya yi aikin hajji to shekarar da shi wata na sha ɗai sai ya zamanto shi ne zulhijja shekara ta wadda manzo Allah sallallahu ta goma yayi sai zamanto kuma cikin zulhijja ne sai zamanto da hajjin abubakar da hajjin sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zamanto daidai ina fata an fice ne saboda sai cikin zulhijja yayi shi ma manzo Allah sallallahu cikin zulhijja malamai suka ce wannan akwai kuskure a cikin shi domin idan an ka ce haka ai shi abubakar cikin wata na sha ɗaya ne yayi ne yayi aikin hajji a shekara ta tara to kuma Allah ya kira shi yawmal hajjil akbar ya zai Allah ya kira shi yawmal hajjil akbar kuma cikin dulqa'ada ne kaga ne akwai mushkila wannan fassara da malamai wasu malamai suka ce wato shine suka ce wato akwai kuskure a cikin wannan fassara an gane ko to sannan kuma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a wato suna haramtawa ne suna kiran safar safar an gane ko wato innahum kanu yusammuna safran muharraman wa yusammuna ma ba'da safar safar safar wa kullu shahrin yusammunahu bismi ma ba'dahu wa yahujjuna fi kulli shahrin abaidi wanga wato shine kowace shekara suna yin hajji biyu a cikin wata daya dan saboda su samu dacewa sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suke cewa a'a abinda ake nufi da shi halaltu lakumul muharram wa safran ma'an fahuma safrani waye da suke nufi mutum ne zai ce na halatta muku muharram na haramta muku na halatta muku safar kenan sun zama tomi sun zama to safrani shine abinda ake nufi kenan sai ya dauki wata ɗai da na biyu duk ya ce ya halatar da su alhali na farko haramun ne na biyu ne na biyu halatta ne a yaƙi a cikinsa sai ce duka ya haramta su to malamai suka ce dukkan waɗanga ra'ayi akwai kuskure a cikinsu me yake nuna akwai kuskure a cikinsu domin in ya halatta wata na ɗaya da na biyu biyan mai da su halat to ai shi kenan bai dace da bai zai dace daidai da watannin da Allah subhanahu wataala bai faɗa ce li waqi'u iddata ma harrama Allah sannan kuma idan muka ɗauki cewa a'a a kowace shekara aikin hajji suna yin shi cikin wata biyu sai zama to kenan a wanda a shekarar da sun ka haramta waɗansu watanni sai zama to wata uku za a samu waɗanda an ka haramta a wata shekara sai zama to wata biyar za a samu saboda kullum sai an samu ranar wata guda a cikin wata shekara sai zama to wannan ba su dace da abin da Allah ya haramta ba shi yasa malamai suka ce to wannan ya saba ma wato abin da alqur'ani ya faɗa kuma zan ce a ce sayyidina abubakar yayi azumi yayi wannan aikin haji shekara ta tara shin hajin shi hajin farilla ne ko ko ba na farilla bane a hajin sa aikin hajin farilla ne don Allah ya ce walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila suratu ali imran ta sabka tun a shekara ta abin nan ko ta biyu a lokacin da wafin najran sun ka sun ka tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ita ba a cewa shi ko suratu tauba ana mutum sun shekara ta tara ne kenan ko kaga dole a ce aikin aikin hajji an farlanta shi kafin wannan lokaci ban sani ko mun fahimta ba kuma Allah ya bayyana aikin hajji a cikin suratul baqara waɗanda duk sun sauka kafin mi kafin suratul tauba dan haka dai zance mafi inganci shine a mai da wani wata a matsayin wani wata amma a ce su mai da wata biyu kaza ko ko a'a ko wace shekara su yi aikin hajji cikin wani wata don saboda su dace da abinda Allah haramta wannan ya saba mali waqi'u iddata ma harrama Allah ya saba ma abinda ake nufi da cewa wato abinda ya dace domin idan an kai haka ba za su dace ba da abinda Allah haramta domin watanni hudu ne Allah haramta to ya an ka samu wata uku a wata shekara an ka samu wata biyar a wata shekara shekara kenan ba a dace da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ba mun fahimci wannan ko kadiba cikin al'abdun nabir da ash-sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan bayani kuma ka koma cikin wato tafsiri na Imam al-Qurtubi domin yana yawan kawo ahkam karkashin wannan aya ya kawo waɗannan ra'ayuka da kuma wane ne ma ya fara yin wannan an yi sabani wasu ce wani na wasu ce wani na wasu ce wani na kabila ta bani kinana al-kinaniyun su ne an kace suna aikata wannan a cikin wato zamanin wannan abin nan a lokacin da suke aikata wannan sai Allah ce to fa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abinda Allah haramta zuyyina lahum su'u a'malihim an kawata musu mummunan aikin su wa ya kawata musu an gane ko wa ya kawata musu mummunan aikin su zuyyina an kawata wa ya yi shi eh kaga sai an ce shaidan ko to wani sai ya ce mabniyun lil majhuli ko ba haka ba ba a san wanda ya kawata ba to kana nufin shi Allah da ya ce zuyyina bai san wanda ya kawata din ba kaga ba a ce mabni lil majhul sai suka ce a a larabawa kafin su ka qur'ani irin wannan suna kiran shi mabniyul lil majhul amma yanzu in kaga ma ka ce mai mabniyul lil majhul lakin kharaj an wato a aslihi ko kuka ce a a mabniyun lil maf'ul sai ka huta ko mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu ko ko mabniyun ala ma lam yusammi fa'iluhu al mutakallim lam yusammi fa'iluhu zuyyina an kawata sai a ce shedan ne yake kawatawa wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fa hum la yahtadun ko zuyyina Allah ya kawata musu domin Allah ya san shedan zai kawata musu ya bari ya kawata musu kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum saboda Allah ya san ba su da niyyar imani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun mun fahimci wannan ko to Allah ce wallahu la yahdi al kafirin Allah baya shirin da mutane da suke kafirai to an ce Allah baya shirin da mutane da suke kafirai to ana yarda da a shiga musulunci ko ba a shiga ai Allah ya ce kuma in mutun ya yarda in ya tuba zai karba ko ko zai karba ba to kuma Allah ya ce bai shirin da kafirai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan su sun kasance akan mi eh واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها kuma Allah ce in ka kafirta in kan musulunta Allah zai karba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to bi akami da wallahu la yahdi al kafirin wadansu daga cikin malamai suka ce to nan al jinsiya ce jinsin kafirai ma'ana waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba waɗansu Allah ya san wuta za su shiga to waɗannan Allah ba su shirya da su ba kenan al kafirina alladina sabaqa fi ilmi Allah annahum la yahtadun waɗansu daga cikin malamai suka ce wallahu la yahdi alqaumal kafirina nan al-ahadiyya ce waɗansu kafirai ne waɗanda su Allah ya san su ba za su yi imani ba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wallahu la yahdi alqaumal kafirin Allah ba zai shirya da mutane kafirai ba amun ne ana iya ɗauka shi jinsiya ce ko kuma a ɗauke shi wato amun wato istighraqiyya umumiyya ta shafi dukkan kafirai amma sai su zamanto makhsus za a keɓance shi da waɗanda Allah ya ba su damar da sun katu ba ina fata an fahimce ni illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu ga sunan dai waɗannan to su Allah subhanahu wataala sai ayi tafsirin shi da wannan aya ko ko amun ne urida bihil khusus kafiran da Allah ya san za su mutu akan kafirci kenan ya fice musu kafirai amma yana nufin waɗanda za su tabbata akan kafirci banda kafiran da za su musulunta irin waɗanda ayoyin suna da yawa wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawm al-fasiqin wallahu la yahdi alqawm al-kafirin ayi hattara kwarai da gaske suna da cikin alqur'ani ka a zo a ce maka Allah ya ce ba su shirya kuma sun shiryu irin hakan ga sai a zo a yi kuna da kai Allah ran makaranta aya mu samu ladan waɗannan harufa ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh